الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata tara ga watan rabi'ul awwal shekara ta 1439 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 28 ga watan 11 shekara ta 2017 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna al'aqidatu qahawiyya na shekul imam abu ja'far ahmad ibn muhammad ibn salama al-qahawi rahimahullahu ta'ala kafin darasi na yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata sai ka daga wuri na'am misali kai ne baka samu ba sallah cikakka ka samu wani bangare wani bangare ya kurce ma kabli ta kama liman ko ba adi shin kai ta kama ka ko ba ta kama ka ba in ta kama ka yaya za a yi misali sallar isha raka'a biyu ta kurce maka sai ka samu biyu na karshe kabli sai ta kama liman to a nan lokacin da zai yi kabli za ka bi shi ku yi tare idan kun yi kabli kun gama ya salamce sai ka tashi ka ciko iya abin da ya rage ma kuma ba maganar maimaita kabli inda ba'adi ce ta kama shi lokacin da ya salamce zai yi ba'adi ba za ka bi shi ba sai ka tashi ka ciko iya abin da ya rage ma kai ma in ka gama sai ka yi ba'adin ko da ba ka nan aka yi raukanuwa amma sharaɗi ya zamanto wato mamu ya samu raka'a cikakka in dai ka samu raka'a cikakka tare da liman to duk abin da ya kama shi na kabli ko ba a kai ma ya kama ka koda baka nan aka yi raukan nuwar kenan in kabli ce za ku yi tare amma in ba a ce da zaran ya salamce zai yi ba a kai sai ka tashi ka ciko iya abin da ya rage ma kai ma sannan ka yi ba a darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato mun tsaya ƙarshen wannan gaba da malam ke cewa wala nara al-khuruja ala a'immatina wa wulati umurina wa in jaru wala nad'u alaihim wala nanzaru yadan min ta'atihim ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريدا ما لم يأمروا بمعصية وندعو لهم بالصلاح والمعافاة ما لم كيف أتشوى a aƙidarmu ta ahalus sunna wal jama'a mu ba ma ganin halaccin wato yin tawaye ga ga shugabanni majibinta lamarin aqidar ahalus sunna wal jama'a ba maganar tawaye da fito na fito da shugabanni malam yace wa in jaru yace koda sun kauce ma tafarki na gaskiya ma'ana sun yi zalunci lafazin wa in jaru an ciro shi ne daga aljawr idan aka ce aljawr shine almailu an siratis sawiyi karkace ma tafarki madaidaici kamar yadda ubangiji ta'ala ke faɗa wa ala allahi qasdus sabili wa minha ja'ir to don haka azzalimi ake kiran shi ja'ir shine a hausa ake cewa wani ja'iri ne idan aka ce ja'iri ma'ana wanda ya karkace ma tafarki madaidaici don haka shi ko zalunci kauce ma tafarki ne madaidaici shine malam ya ce wa in jaru ya ce ko da wato sun yi zalunci a aƙidar mu ta ahlus sunna wal jama'a ba maganar ma shugabanni ta waye ba maganar fito na fito da su ba maganar yi musu zanga-zanga komin zaluncin da suka yi dalilin da yake tabbatar da haka hadisin anas allah ikara masa yadda ke cewa na ji manzon allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa inna kum satarauna ba'adi athara wa umurun tunkirunaha قالوا فما فما تأمرنا به يا رسول الله قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم Maza Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce da sahabbansa inna kumsa ta rauna ba'adi asara ya ce da sannu za ku ga son kai da handama da babakire da yin rubda ciki da dukiyar al'umma ga waɗanda za su biyo bayana na shugabanni maza Allah ya ce za ku ga handama game da su wa umurun tunkiruna maza Allah ya ce kuma da al'amurra waɗanda kuna inkarin su kuna musan su domin sun saba ma shari'a za ku ga irin waɗannan abubuwa barkatai sahabai suka ce ya rasulullahi me zaka umarce mu da shi in har wato mun tabda irin wannan lokaci irin waɗannan shugabanni azzalimai me zaka umarce mu da shi maza Allah ya ce to adduna alhaqqal ladhi alaikum ku yi ƙoƙarin ba su haƙƙin da yake kanku shine na ji da bi game da duk abin da suka ce ku yi ko ku dena matukar babu saba ma Allah babu saba ma manzansa wa tas'aluna Allah allazi lakum ku roki Allah haƙƙin ku wanda ya markaye a gunsu ubangiji ta'ala da karfin mulkin sa ya kwankwalo muku haƙƙin kaga anan hanya ce daya daya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya nuna mana wadda za mu bi in har shugabanninmu sun kasance shugabanni ne a zalamai masu son kai masu danne haƙƙin masu haƙƙi to za Allah ya nuna mana hanyar da za mu bi ba fito na fito za mu yi da su ba tawaye za mu yi musu ba ba zage-zage ba za mu yi ta yi muna bin kan titi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama iya abin da ya nuna mana wato kasancewar kauce ma tafarkin gaskiya da suka yi wannan baya hana mu ba su haƙƙinsu wanda yake kawo na ji da bi game da duk abin da suka ce mu yi ko mu daina matukar babu saba ma Allah babu saba ma manzansa dole ne mu yi da'a ga ubangiji amma haƙƙin mu wanda ya markaye abun su irin danniya da suke mana sai mu roki Allah subhanahu wata'ala mu kusance shi da ayyuka na ibada mu kaskanta kai ga ubangijinmu mu daga hannu mu roke shi da karfin mulkinsa ya tankwasa su ya tankwasa su su ba mu haƙƙinmu in masu shiryuwa ne su shiryu in waɗanda ba sa shiryuwa ne to Allah ya canza mana ya kama na shugabanni waɗanda suke na gari wannan hanya wallahi tallashi sun fi tsoronta da hanya wadda za ku ɗauki bindiga ku fito ku ce za ku yaƙe su sun fi tsoron wannan addu'a da za ku yi da kaskanta kai da za ku yi zuwa ga Ubangiji domin neman haƙƙinku wallahi sun fi tsoron wannan da zaren yau an ce jama'a su to wannan su yi azumi su yi addu'a a irin wannan al'amari da ake wallahi za ka ga sun jijjiga sun girgiza akan irin waɗannan al'amari sun san kibiyoyi ne waɗanda suke na dare waɗanda kuma ba sa kaucewa wanda duk inda aka halbata sai ta je saboda ubangiji ta'ala alkawali ya ma bayansa wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum ubangijinku ya ce ku roke ni zan karba muku addu'ar kuma haka ya faɗa wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'awatad da'i idza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun haka kuma ya faɗa amman yujibul mudarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard a ilahum ma Allah qalilan ma tadhakkarun to dan haka yin fito na fito da shugabanni da yi musu tawaye da yi musu zanga-zanga wannan ba aqidar ahlus sunna wal jama'a bace ko mun zaluncin da suka yi ko mun zaluncin da suke baya halatta ai fito na fito da su kuma wannan zalunci da suke baya hana mu mu ba su haƙƙinsu wanda yake kanmu na ji da bi game da duk abin da suka ce mu yi ko mu daina matukar babu saba ma Allah babu saba ma manzansa kenan haƙƙinmu wanda ya markaye a gunsu shine sai mu kaskanta kai ga ubangiji subhanahu wata'ala mu roke shi da karfin mulkin sa wato ya fitar mana da haƙƙinmu shine anan malam yace wala naral khuruja ya ce mu ahalus sunna wal jama'a ba ma ganin halaccin wato fito na fito ala a immatina ga shugabanninmu wa wulati umurina da majibinta lamurranmu wa in jaru ya ce ko da sun yi zalunci wala na du'u alaihim kuma ba ma musu muguwar addu'a a aƙidar ahalus sunna wal jama'a shugabanni duk lalacewarsu baya halatta a yi musu muguwar addu'a saboda sharrin yi musu muguwar addu'a idan suka ƙara lalacewa to babu waɗanda za su ɗanɗana ma bala'i da musiba face ku don haka ya ce wala na duhu alaihim ba ma musu muguwar addu'a wala nan za'u yadda min ba'atihim ya ce kuma ba ma zare hannunmu game da yi musu da'a mu ce a tunda sun kauce ma hanya mu ba mu ba su wannan ba aƙidar ahlus sunna wal jama'a ba ce ba duk lalacewar shugaba duk zaluncin shi to baya halatta ka zare hannunka ka ce kai ba za ka yi masa da'a ba an gane ko kai dai ka yi ƙoƙarin ba su haƙƙinsu wanda yake kanka amma don kasancewar sun lalace ka ce kai ba za ka yi da'a gare su ba to wannan kwata-kwata ba aƙidar ahlus sunna wal jama'a ba ce shine malam yace wala nan za'u yadan min ta'atihim ya ce ba ma zare hannu wato ba ma zare hannunmu wato game da yi musu da'a shine sai malam ya ce kuma wani rafa'atuhum an gane ko dalili akan wannan gaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Auf ibn Malik al-Ashja'i Allah ya kara masa yadda ke faɗa cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na cewa khiyaru a'immatikum allazina tuhibbunahum wa yuhibbunakum manzon Allah yace fiyayyun shuwagabanninku shuwagabannin da kuke kaunar su su ma suna kaunar ku shugaban da jama'a suke son shi suna kaunar shi shi ma yana kaunar talakawansa manzon Allah yace wannan shine fiyayyen shugaba wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum wato shugabannin da kuke yi musu addu'a su ma suna yi muku addu'a kuna yi musu addu'a Allah ya ƙara saita su a kan hanya wadda take ta daidai su ma suna yi muku addu'a zan Allah ya ce sifa ta biyu kenan na fiye yin shugabanni sannan sai ya ce wa shiraru a immatikum mazan Allah ya ce lalatattun shugabanninku allazina tubghidunahu manzo Allah yace wanda kuke kin su kuke kyamar su wanda ala dole kawai suke jagorantar ku wa yubghidunahu su ma kuma suna kin ku suna kyamar ku ku talakawan kuna kin su kuna kyamar su su ma suna kin ku suna kyamar ku wa tal'anunahum kuna la'antar su kuna tsine musu albarka wa yal'anunakum su ma suna tsine muku suna cewa me yake da irin waɗannan talakawa me ake da irin wannan jama'a ko kuna la'antar su su suna la'antar maza Allah ya ce waɗannan su ne mafi lalacewar shugabanni faƙulina ya rasulallah sai muka ce ya manzan Allah irin waɗannan malalatan shugabanni a falano na bi zuhun isaifi inda zalik in har sun bayyana irin waɗannan shugabanni ya rasulullahi shin ba za mu ɗau takobi mu yaƙe su ba qala la maza Allah ya ce a'a kar ku yaƙe su ma aqamu fikum as-sala matukar suna tsaye da sallah a cikin ku in dai suna nan a matsayin su na musulmi suna sallah maza Allah ya ce to kar ku yaƙe su sai ya ce ala ku saurara man waliya alaihi wali duk wanda wani shugaba ya shugabance shi fara'ahu ya ati shay'an min ma'asiyatillah yaga shugaban nasa na aikata wasu abubuwa na saba ma Allah falyakrah ma ya ati min ma'asiyatillah ya kyamaci abinda shugaban nasa yake aikatawa na saban Allah wala yanzi anna yada wala yanzi an wala yanzi anna yada min ta'ati manzo Allah yace kada ya zare hannun shi game da yi masa da'a duk abinda shugabanni suke yi na saban Allah in za a iya tunkararsu a ja hankalinsu a yi musu nasiha to wannan ya zama wajibi masu faɗa a ji su je su samu shugabanni su zauna da su a sirrance su yi musu nasiha su ja hankalinsu su nuna musu irin girman ni'imar da Allah ya musu da kuma kasancewar abin da suke bai dace ba in sun ji wannan gargaɗi da aka musu falillahi idan sun ƙi ji sun yi kunnen kashi sun ci gaba da aikata ayyuka na sabo to muliya abin da yake kanmu shine sai mu kyamaci wannan abu ba mu yarda ba ba mu amince ba muna kyamar abin da zuciyar amma wannan ayyuka na sabon Allah da suke baya sawa mu yi musu tawaye shine manzo Allah yace wala wala yanzi anna yadan min qa'atin kada ya zara hannunsa game da yi ma shugaba da'a ko da ya kauce ma tafarki wanda yake madaidaici don haka shine a nan malam ya ce wala nan za'u yadan min ba'atihim ya ce ba ma zari hannunmu mu ahlu sunna wal jama'a game da yi ma shugabanni da'a ko mun zaluncin su ya ce wa nara ba'atahum min ba'atillahi azza wa jalla farida muna ganin cewa yi ma shugaba da'a abu ne wanda yake na dole kuma yana karkashin yi ma ubangiji subhanahu wa ta'ala ba'a domin ubangiji ta'ala shi ya faɗa ya ayyuhan lazina amanu atiqullaha wa atiqur rasula wa ulil amri minkum ubangiji ta'ala yace ya ku mu'minai kuma ubangijin ku da'a kuma manzansa da'a kuma majibinta lamari daga cikin ku da'a sune al'umara wal ulama shugabanni da malamai amma yi musu da'a na karkashin yi ma Allah subhanahu wa ta'ala da manzansa da'a abinda shugaba ya ce a yi ko ya ce a daina ko wani malami ya ce ku yi kaza ko ya ce ku daina to yi masa da'a baya zama wajibi sai in ya da an gane ko yi masa da'a ba ta zama wajibi sai in abin da ya umarni ko ya hani ya dace ma shari'a amma duk abin da shugaba zai ce ku yi ko ku daina ko malami ya ce ku yi kaza ko ya ce ku daina in dai ya saba ma Allah ya ko ya saba ma manzansa to baya halatta ai musu da'a kwata kwata baya halatta ai musu da'a hakkin Allah subhanahu wata'ala shi yake sama da hakkin kowa don haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na faɗa hadisi yana cikin sahihai manzon Allah yake cewa alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'a fima ahabba wa kariha illa an yu'mara bi ma'asiya fa in umira bi ma'asiya fala sam'a wala ta'a manzo Allah yace na kan musulmi ji da bi game da abin da yake so da abin da yake kyama duk abin da aka ce ka yi ko ka daina sawa'an kana son wannan abu ko kana kyamarsa manzo Allah yace ya zama tilas akan ka ka ji ka bi ga shugaba sai yace illa an yi umara bi ma'asiya sai dai in an umarci mutum da aiki na sabon Allah manzo Allah ya ce fa in umira bi ma'asiya in aka umarci mutum da aiki wanda a karkashin sa akwai saba ma Allah ko saba ma manzansa manzo Allah ya ce fala sam a ba maganar shi wala qa'ata ba maganar bi duk abin da za a ce kai ko ka daina in dai ya saba ma Allah ko ya saba ma manzansa to baya halatta kai da'a ko ma wane ne ka tabbata akan gaskiya sai dai a kashe tsohuwa akan daudawarta kamar yadda Hausawa suke faɗa saboda wannan lan yi gunu an kamin Allah shay'a ba sa wadatar da kai komai game da azabar Allah kuma in ma sun azautar da kai iya azaba ce ta rayuwar duniya inna ma ta qadi hadhihi alhayatad dunya kamar yanda ɗan daban da suka musulunta fir'aun yake cewa zai tsire su ya azautar da su ya yanke hannun dama kafar hagu shine yace la uqaddi anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf wala usallibannakum fi juzu'in naql wala ta'lamunna ayyuna ashaddu azaban wa abqa قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا Fir'auna ya rantsuwa ya ce zan yanke hannayenku da ƙawahuwanku sabani hannun dama kafar hagu ya ce wala usalliban na kun fi shi zo in nahal ya ce bayan haka kuma zan tsire ku a jikin ku tuttire na dabi wala ta'alamunna kuma za ku yi sani ayyuna ni da ubangijin musan wane ne a shaddu azaban ya fi tsananin azaba wa abuka wane ne ya fi dawamar da azaba suka ce duk da wannan barazana da kake mana da cika baki lan nusiraka ala ma ja'ana min albayyinati wallahi ba za mu fifita ka ba mu bi ka akan abin da ya zo mana na gaskiya na hujjoji ga su karara waɗanda suke tabbatar da annabi Musa annabin Allah ne annabin wannan annabin Allah ne Allah da ya aiko shi shi ya cancanta mu bauta masa ba kai ba lan nusiraka ala ma ja'ana min albayyinati suka ce wanda zai fadarana rantsuwa muke da ubangijin da ya kage halittar mu shine suka ce eh wannan lan nusiraka ala ma ja'ana min albayyinati wallazi fatarana sai suka ce faqdi ma anta qaf suka ce aikata duk abin da zaka iya aikatawa inna ma taqdi hadhihi alhayatad dunya iya abin da zaka yi a wannan rayuwa ta duniya ce fa kawai suka ce inna amanna bi rabbina liyaghfira lana khatayana wama akrahtana alayhi min as-sihr wallahu khairun wa abqa to dan haka a duk lokacin da shugabanni suka umarci talakawa da aikata wani aiki ko kuma daina wani aiki to in dai akwai saba ma Allah ko saba ma manzansa to baya halatta a yi musu da'a bujire musu ya zama wajibi an gane ko shine manzon Allah ya ce fala sam a wala ba ba maganar ji ba maganar bi in aka umarci mutum da aiki wanda yake na saban Allah amma duk abin da za su ce a yi ko a daina in dai babu saba ma Allah babu saba ma manzansa to yi musu da'a a wannan lokaci ya zama wajibi saboda in mun musu da'a a wannan lokaci da'ar bata takaita ba a kansu ta isa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sannan ta isa ga ubangijin da ya aiko shi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa man ata'ani faqad ata Allah wa man asani faqad asalla wa man yudi ila amira faqad ata'ani wa man ya asil amira faqad asani manzo Allah ya ce duk wanda ya mun da'a to ya tabbata cewa ubangijin da ya aiko ni ne ya ma da'a domin Allah ya faɗa man yudi'ir rasula faqad aba Allah duk wanda ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ubangiji subhanahu wata'ala ya bi domin manzon Allah ba shi da nashi iya abin da yake kan shi isar da sako yana isar mana da sakonni ne a madadin ubangijin shi an gane ko a madadin ubangijin shi dan aike ne jakada ne tsakaninmu da ubangijinmu shi yake isar mana sakonni shi bai yadda nashi wanda yake nashi na kanshi kawai dan aike ne wa ma ala rasuli illa al balagul mubin to shi ne yace duk wanda ya bi ni yace tabbas ubangijin da ya aiko ne ne wa man asani manzo Allah yace duk wanda ya saba mun faqad asalla yace tabbas ya saba ma Allah sai ya ce wa man yudi ila amira duk wanda ya ma shugaba da'a manzon Allah ya ce fa kada aqa ne tabbas ni ya ma da'a sai ya ce wa man yasil amira duk wanda ya saba ma shugaba manzon Allah ya ce fa kada asani tabbas ni ya saba ma in dai ka saba ma shugaba to manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ka saba ma duk wanda ya saba ma manzon Allah ko Allah ya saba ma kenan shine anan malam yace malam ya amuru bi ma'asiya yace matukar su shugabannin ba su yi umarni da aiki na sabo matukar ba su yi umarni da aiki na sabo kenan za mu je mu bi game da duk abin da suka ce mu yi ko mu daina matukar ba su umarce mu ba da saba ma Allah ko saba ma manzansa to idan suka umarce mu da al'amarin da ke akwai saba ma Allah ko saba ma manzansa yaya za mu yi to baya halatta mai musu da'a kamar yadda manzon Allah ya ce fa in umira bi ma'asiya fala sam'a wala ta'a ba maganar ji da bi in an umarci mutum game da aiki na sabon Allah sai ya ce wa nad'u lahum bis salahi wal mu'afa ya ce haka yana daga cikin aqidar mu aqidar ahlus sunna wal jama'a yi ma shugabanni addu'ar Allah ya inganta halayensu su zaman na kwarai wal mu'afa Allah ya ba su lafiya ya kare su game da duk wani sharri an gane ko a aqidar ahlus sunna wal jama'a ba a musu muguwar addu'a iya abinda ake musu addu'a ake musu Allah ya gyara halayensu a takaice dai bayani ya gabata akan wannan gaba mun dan maimaita za mu tashi kenan gaba ta gaba قال المصنف رحمه الله تعالى ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ وال... ون... ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه ونرى المسح على الخفين في السفر والهدر كما جاء في, في, في الأثر والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة لا يبدلهما شيء ولا ينقضهما ونؤمن بالكرام الكاتبين فإن الله قد جعلهم علينا حافظين malam Allah ya ji kansa na faɗa wa nattabi'u sunnata wal jama'a yace iya aqidar mu shine wato bin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wato da jama'a ta musulmi idan aka ce as-sunna me ake nihi ana nihi hanya daya daya ita ce hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo da ita hanyar ramazan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya zo da ita ita ce ake kira sunna ita kuwa in aka ce sunnar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam shine maganganunsa da ayyukansa da abubuwan da aka yi a gabansa ya tabbatar ba tare da ya yi musu ba da ɗabi'unsa da halayensa wannan shine ake kira da sunna kabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin maganganunsa duk abin da ya faɗa da abin da ya ce a yi da abin da ya ce a daina sannan da ayyukansa ma'ana duk wani aiki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aikata an gane ko abin da ya kusanta ko abin da ya nisanta matukar abin bai keɓanta da shi wato kai kokari ka kwaikwayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ɗabi'unsa da halayensa kai kokari kai koyi da shi sannan duk abubuwan da aka yi a gabansa ba tare da ya yi musu ba to su ma wannan ka ɗauke su tamkar ya ce a ci gaba da yi ne domin zan Allah sallallahu alaihi wasallama baya ganin aikin asha ya sha bakinsa ya kare shi ne ya ce wani tabi'u sunna ya ce mu aƙidarmu ya ce muna biyar sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sau da ƙafa ma'ana tafarkin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi wannan hanya ko ita ce hanya ɗaya-ɗaya ta samun tsira a duniya da lahira ka kubuta game da duk wani kunci da duk wani kangi na rayuwa sannan kuma ka dace da gidan aljanna abubuwan kiyama hanya ce ɗaya-ɗaya duk wata hanya da za ka bi sunanta hanyar shanu sai dai ta fitar da kai daji amma hanyar da za ka bi wanda ba za ta taka burki da kai face aljanna a gobe kiyama wato shi ta ce hanyar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam kamar yadda wani daga cikin magabata wato shi ne wato junaid suna kiran shi junaidul bagdadi yana cewa a ɗurku kulluha masdudatun alal karki illa maniktafa asarar rasuli sallallahu alaihi wasallam wattaba a sunnatahu wa lazima tariqatahu sai ya ce fa inna turuqal khairati kullaha maftuhatun alaihi kama qala Allah azza wa jalla laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kaseera yake cewa ad-turuqu kulluha masduda duk wasu hanyoyi da ka sani yace wallahi a toshe suke kowace hanya in kawo za ka ga hanyar ta datse in tahiya ta yi tafiya ya ce duk hanyoyin da ka sani ya ce a tushe suke alal karki ga halitta ya ce illa mani ta fa asarar rasuli sai dai wanda ya bi wato tafarkin maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi sunnarsa ya lazimci hanyar ramazan Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da ita a kowane bangare na rayuwarsa sai ya ce fa inna durukal khairati kullaha maftuhatun alaihi yace dukkan hanyoyin alkhairu yace an bude ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a bude suke kamar yadda ubangiji ta'ala yace laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir ubangiji ta'ala yace tabbas ku jama'a ta mu'mine kyakkyawan koyi ya kasance gare ku game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ga wanda ke kaunar Allah ke kaunar yinin karshe aljanna ta zamanto makomarsa shi ke biyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sau da kafa don haka magabata suke cewa ita sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daidai take da jirgin annabi nuhu suke cewa a sunna safinatu nuhu marra kibaha najya wa man takhallafa anha garika sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama tamkar jirgin annabi nuhu take duk wanda ya hau wannan jirgi to ya tsira wanda ku ya sake wannan jirgi ya bar shi a tasha to ya hallaka ya hallaka domin lokacin da Allah ya yi nihin hallakar da duniya ya umarci annabi nuhu ya masa wahayin cewa ya sassaka jirgi ubangiji ta'ala ya umarce shi cewa ya dau wato dangogi biyu daga cikin kowace halitta ya saka a cikin jirgin to don haka ba wanda ya tsira a wannan lokaci face wanda ya hau jirgin annabi amma duk wanda bai hau wannan jirgi ba to ya hallaka to shine wato malam ya ce wa nattabi'us sunna ya ce mu wato muna biyar sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce wal jama'a wato da jama'a ta musulmi me ake nihin jama'a ta musulmi su ne sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama wato da tabi'ai su ne ake nihi an gane ko idan aka ce aljama'a to ba kowa ake nihi illa sahabban manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama da tabi'ai da atba'u tabi'i shine can ubangiji ta'ala yake cewa wasabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansari wallazina tabauhum bi ihsani radiyallahu anhum wa radu to don haka kasancewar su sahabbai da tabi'ai su ne fiyayyun al'umma wanda mazan Allah sallallahu Alaihi wasallama shi ya ba da shaida akan haka cewa khairun nasi karni sumallazi na ilunahun sumallazi na ilunahun mazan Allah ya ce fiyayyun jama'a ya ce karni su ne jama'ar da suka tara zamani da ne sahabbai ya ce sumallazi na ilunahun sannan waɗanda suke biyar su su ne tabi'ai ثم الذين يلونهم sannan waɗanda suke biyar su sune atba'u tabi'i to dan haka ita hanya ta gaskiya shine bin alqur'ani da sunna akan fahimtar magabata sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine malam yace wa nattabi'u sunna wal jama'a wato muna biyar sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da jama'a ta musulmi bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko abu ne wanda yake wajibi Allah ya wajauta mana dole mu bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in muka bi shi za mu shiryu kamar yadda ubangiji ta'ala ke faɗa wa in tudi'uhu tahtadu in har kun ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da'a abin da yace ku yi kuna kwatantawa abin da yace ku dena kuna hanuwa to za ku shiryu kuma haka can ubangiji ta'ala yace wattabi'uhu la'allakum tahtadu ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don ku shiryu zuwa tafarki wanda yake madaidaici don haka ubangiji ta'ala ya wajabta mana wato bin sunnar sa kamar yadda yake cewa kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim ubangiji ta'ala ya ce ce da su in har kun kasance kuna kaunar ubangijinku to fattabi'uni ku bi idan kun bi ni yuhibbukumullahu ubangijinku zai kaunace ku wa yaghfir lakum dhunubakum kuma zai gafarta muku zunubanku wallahu ghafurur rahim ubangiji ta'ala mai matukar gafara ne ga duk wanda ya tuba majikai ne game da bayin sa mu'mini malamai suka ce wannan aya ita ce alkali wadda ta rabe hukunci tsakanin suwane ne masoyan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama na hakika suwane ne kuma masu da'awar baka wanda son su ya tsaya akan harshe bai isa zuciya ba don haka malamai suka ce duk wanda kaga yana da'awar cewa shi masoyin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ne to in kana so ka gane hakikanin masoyin ne ko ba masoyin ba ne ɗauko shi ka ɗora shi akan mizani na sunna in ka ga ayyukan shi da abubuwan da yake sun dace ma karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ka tabbata cewa masoyinsa ne amma in ka ga aikin shi ya yi hannun riga da karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ka tabbata cewa makaryaci ne yana da awar dai yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma a hakika ba masoyin shi bane saboda shi so wanda yake na hakika shine kwaikwayon shi wanda kake so kake kauna wanda duk wani mai hankali a bar kama akan fitirarka ka san menene so in aka ce so so na hakika shine ka ringa kwaikwayon shi wanda kake so shine muka yi misali yanzu ka ɗauka matasa waɗanda suke ƙaunar wani ɗan ƙwallo yaya suke haka kawai suke faɗa ina son ɗan ƙwallowa ne irin mayan da yake sawa lambar da yake sawa ita zai sa in ɗan ƙwallon yana wani aski irin askin da yake yi zai in wata tafiya yake yana watsa hannu shi ma irin ta zai saboda ya san menene hakikalin su ka kwaikwayi wanda kake so kuma yanzu ga ya misali masoya wannan wannan mawaki Bob Marley Bob Marley kaga waɗanda suke masoyan shi yanda kaga tsarin shi kitsan shi da yake da komai haka suke hatta da hular da suke sawa ta irin wanda yake sawa ce ta dirafan Jamaica da sauransu saboda me yasa shine suke so sun san so ko shine ka kwaikwayi wanda kake so to dan haka ka ce kai masoyin manzon Allah ne kuma ka zo da wasu bid'o'i aikin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tsawatar yayi hani kuma kai ka ce su kake to ina maganar so ana ina maganar so ana kaga sokin ya tsaya a baki dan haka wannan aya malamai suka ce ita ce alƙali wadda take bambanta tsakanin masoyan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na hakika da waɗanda suke masu da'awar baka shi ne ya ce kuli in kuntum tuhibuna Allah ce da su in har kun kasance kuna son Allah to fattabi'uni ku bi kenan menene bi za mu bi shi sau da kafa duk abin da yayi shine mai kyau abin mu abin da ya bari shine mara kyau idan mun yi haka yuhibbukum Allah yace ubangijin ku zai kaunace ku wa yaghfir lakum dhunubakum kuma zai gafarta muku zunubanku sai ya ce wallahu ghafurur rahim ubangiji ta'ala mai matukar gafara ne ga duk wanda ya tuba majikai ne kuma game da bayansa muminai kuma haka shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya mana umarni cewa mu rike sunnarsa da kyau kar mu bari ta kuce mana kuma ya tsawatar da mu game da duk wasu abubuwa da za a zo da su da sunan addini waɗanda sun saba ma alkur'ani da sunna manzon Allah ya ce mu kiyaye su a hadisin Abu Najih shine al-Irbad ibn Sariya Allah ya kara masa yadda ke cewa wa abana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama mau'izatan baligatan zarafat minha al-uyun wa wajilat minha al-qulub fa qulna ya rasulullah ka annaha mau'izatu muwaddi fa ausina qala usikum bi taqwallahi was-sam'i wa ta'a sai ce wa in ta'ammara alaikum abd sai ce fa innahu man ya'ish minkum fa sayara ikhtilafan kaseera فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وأبوا عليها بالنواجذ وإياكم ومهدفات الأمور فإن كل مهدفة بدعة wato abu na ji yake cewa wani lokaci ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana wa'azi wa'azi wanda yake mai gamsarwa mai kai matuka ya ce wa'azin da manzon Allah ya mana sai da ya kai idanunmu na zubar da hawaye zukatanmu ya ce suka raurawa har muka ce ya manzan Allah wannan wa'azi kamar wa'azi mai ban kwana wanda ba za a koma haduwa ba sai muka ce fa ausina ya rasulullahi imana gargadi ko kuma fa ma za ta ahadu ilaina ya rasulullahi me za ka faɗa mana me za ka mana alkawali fa qala sai manzan Allah ya ce usikum bi sam'i wa usikum bi taqwallahi wa sam'i wa ta'a yace ina galgadin ku game da tsara dokokin ubangijinku da ji da bi ga duk wanda ya shugabance ku manzo Allah yace wa in ta'ammara alaikum abdu ko da bawa ya shugabance ku manzo Allah yace ku je ku bi sai yace fa innahu man ya ishminkum domin duk wanda ya rayu daga cikin ku manzo Allah yace fa sayara fa sayara ikhtilafan kaseera da sanin zai ga sabani mai yawa wannan yayi nan wannan yayi nan manzo Allah yace duk wanda ya rayu daga cikin ku yace zai ga irin wannan sabani manzo Allah sai yace fa alaikum bi sunnati wato ku lazinci riko da sunnata sai yace wa sunnati al-khulafa'ir rashidin al-mahdiyyin min ba'di ku lazinci riko da sunnar khalifofi shiryayyu waɗanda suke masu shiryaswa bayana su ne kenan khalifofinsa guda hudu abubakar da umar da usman da ali manzo Allah yace tamassaku biha ku yi riko da sunna ta wa abu alaiha bin nawajiz manzo Allah ya ce ku rike ta gam wato da matauna haƙura waɗanda suke na ƙurya turami kenan ka rike ta gam karka bari ta kauce ma sai manzo Allah ya ce wa iyyakum wa mudasatil umur ku kiyayi wato fararrun al'amura ma'ana abubuwan da aka kirkira aka zo da su da sunan addini wanda ba Allah bai ce ai ba manzansa ba manzo Allah ya ce fa inna kullu bid'atin balala domin dukkan bid'a bata ce dukkan bid'a manzo Allah ya ce bata ce don haka ba maganar bid'a ne kyau a musulunci babu wata kyakkyawar bid'a al-imamu malik Allah ya ji kansa yana faɗa yana cewa kamar yadda almajirinsa ibn al-majishun Allah ya ji kansa ya rawaito daga gun al-imamu malik al-imamu malik yace man za'ama anna fil islami bid'atan hasana فقد زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم خان الرسالة لأن الله تعالى يقول في كتابه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورديت لكم الإسلام دينا فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا الإمام مالك يقول دو وندي ريتشي ومسلنشي أكوي وتبدي أكيكاوا ya ce wallahi ya rai cewa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ha'inci Ubangijinsa game da manzancin da aka ba shi. In dai ka rai cewa a musulunci akwai wata bid'a mai kyau, al'imamu Malik ya ce to tabbas kana tuhumar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam cewa ya ha'inci Ubangijin shi ya ɓoye wani abu. Mice ce hujja al'imamu Malik ya ce domin Allah ya faɗa al-yawma akamaltu lakum dinakum a yau na cika muku addininku wa atmamtu ni'mati alaykum na cika ni'imata a kanku wa raditu lakum al-islam dina kuma na yarda muku da musulunci a matsayin addinin da zai amfani mai shi a duniya da lahira to Allah ya ce ya cika addini amma dan bid'a ya ce bai cika ba ko da bai faɗa ba bi lisanil maqal to bi lisanil hal yana cewa wannan addinin bai cika ba akwai saura saboda duk wanda yake kan fitira mai hankali in ya tabbata ya san da cewa in dai aka ce abu cikakke ne to baya bukatar ƙari yanzu idan kana so ka gane yaro dan karami wanda ya dan fara wani ka cika tasa da ruwa ko ka cika moda da ruwa ka cika ta tab sai ka aje sai ka ɗauko ruwa ka bashi ka je ka ce mishi je ka cika wannan in yaje me zai in yazo wace amsa zai baka ca zai yi a cike yake kenan duk abu cikakke ko baya bukatar ƙari to Allah ya cika addini da haka abdullahi dan mas'ud yake cewa ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitu ku bi abin da aka shar'anta muku kar ku kagi wani abu tuntuna an wadatar da ku duk abin da zai kusantar da ku da ubangijin ku to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ya nuna duk abin da zai nisanta ku game da ubangijin ku manzon Allah ya tsawatar don haka maza Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa hadisi ne ingantacce na cikin sahihu muslim maza Allah yake cewa babu wani annabi daga cikin annabawan da Allah ya aiko face haƙƙi ne a kan shi duk wani alkhairi iya sanin shi sai ya nuna ma al'ummarsa duk wani sharri da mugunta iya sanin shi sai ya tsawatar da al'ummarsa har aka zo kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka duk abin da zai kusantar da mu da ubangijinmu manzon Allah ya riga ya gama duk abin da zai janyo mana matsala a rayuwarmu ta duniya ko a makomanmu lahira manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsawatar da mu iya kawai abin da ya rage mana shine aiki to don haka dole ne mai son tsira a gobe kiyama wato yabo hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ita ce hanya daya daya wadda in ka bi to ba maganar bata duk wata guguwa da za ta zo to insha Allah za ka tsira game da ita duk wata guguwa ta bata domin ya faɗa yana cewa taraktu fikum amrayn lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitab kitab Allah wa sunnati manzo Allah yace na bara muku wasu al'amura guda biyu matukar za ku yi riko da su manzo Allah yace har abada ba za ku ga cin littafin Allah da sunna ta manzo wannan da sunnar manzo matukar za ku yi riko da sunna da alqur'ani da sunna manzo Allah yace ba yanda za a yi ku ga har abada don haka waɗanda suka bi sunna su kaɗai ne za su tsira a ranar kiyama Allah ya sanya mu daga cikinsu kamar yadda hadisi ne sahihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa innahu yake cewa la ya'tiyanna ala ummati kama ata ala bani isra'il hadwan na'li bin na'li manzon Allah yake cewa lalle ne rantsuwa ne da manzon Allah ya rantsuwa yace rantsuwa nake da ubangiji na ya ce lalle ne zai zo ga al'ummata kamar yadda ya zo ma banu isra'il ya ce har zuwan na'ali bin na'ali ya ce yadda ka san dabrantar takalmi da ɗan uwansa kaga takalma idan ka haɗa na ɓangaren dama da na hagu in ka haɗa su ba wanda ya zarce wani daidai suke to irin abin da ya zo ma banu isra'il maza Allah ya ce zai zo ma al'ummata yadda ka san takalma yadda suke dabrantar juna ba wanda ya fi wani manzo Allah ya ce hatta in kana minhum man ata ummuhu alaniya la kana fi ummati man yasna uzali manzo Allah ya ce inda a cikin banu Isra'il za a samu mutumin da a gaban jama'a ya je ya sadu da mahaifiyarsa manzo Allah ya ce wallahi a cikin al'ummata akwai wanda zai iya aikata haka manzo Allah sai ya ce wa inna bani Isra'ila ya ce lalle su banu Isra'il tafarraqat ala sinitaini wa sab'ina milla ya ce sun kasu kashi saba'in da biyu kowa ya kada gabansa maza Allah ya ce wa tafarraqat ummati ala salatin wa saba'in milla ya ce al'umma ta ku za ta rabu wa sataftariqu ummati ala ala salatin wa saba'in milla ya ce al'umma ta ita kuma za ta karkasu kashi saba'in da uku maza Allah sai ya ce kulluhum fin nari illa millatan wahida gaba ɗayan su ɗan wuta ne wato sai hanya ɗaya ɗaya jama'a ɗaya ɗaya ita kaɗai ce za ta tsira sahabai suka ce man hiya ya rasulullah wace jama'ar ce za ta samu tsira a gobe kiyama qala sai ce ma ana alaihi yawma wa ashabi wanda yake kan abin da ni da sahabbai na muke kai a yau mi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da sahabbansa suke kai shine alqur'ani da sunna dan haka su wato yahudawa kashi saba'in wato da ɗaya suka kasu kamar yadda yake cikin wata riwaya manzo Allah ya ce gaba ɗayan su ɗan wuta ne sai ɗaya daga cikin su su ko ɗan mushin sun kasu kashi 72 71 gaba ɗayan su ɗan wuta ne sai kashi ɗaya ɗaya al'umma sai ce za ta kasu kashi 73 72 gaba ɗayan su ɗan wuta ne sai kashi ɗaya ɗaya sabai suka ce ya rasulullahi su wane ne za su tsira a gobe kiyama sai ce ma ana alaihi yawma wa ashabi wanda yake kan abin da ni da sahabbai na muke kai a yau kenan wanda yake kan alkur'ani da sunna shine ya kama tafarki wanda yake na tsira wato a gobe kiyama shine kenan a takaice malam yace wa nattabi'u sunnata wal jama'a yace mu yace muna biyar sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da jama'a ta musulmi sune sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da tabi'ai kamar yadda ubangiji ta'ala ya haramta mana saba musu domin duk wanda ya karkace ma tafarkin magabatan kwarai to ya kama hanyar fata kamar yadda ubangiji ta'ala ke cewa wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin wallahi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira shine ma dan yace wa najtanibu shuhuza wato muna nisantar wato duk wata warewa daga cikin jama'a wal khilafa wato da wani sabani wal furqa malam yace da rabuwar kai yace mu muna nisantar haka duk abin da zai kawo rabuwar kai ta jama'a da warewa kowa ya koma gehi to ba aqidar mu bace ba kenan mu aqidar ahlus sunna wal jama'a a kullun abin da muka sa gaba shine hada kan jama'a mu zama tsintsiya madaurin ki daya yan uwan juna masu kaunar juna masu taimaka ma juna to menene zai hada kan mu abinda zai haɗa kanmu shine alkur'ani da sunna kowa ya ajiye ra'ayinsa da son zuciyarsa mu zo mu bi abin da Allah ya faɗa da abin da manzon shi sallallahu alaihi wasallama ya bayyana wannan hanya ita ce hanya ɗaya ɗaya wadda za ta haɗa kan al'umma su zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya masu ƙaunar juna masu taimakon juna amma matukar za mu bi ra'ayinmu da son zuciyarmu wallahi ba inda za a yi mu haɗu saboda ra'ayina ya saba da ra'ayinka son zuciyata ya saba da naka nawa zan aje na dauna ka ko naka za ka aje ka daunawa kaga bayan da za a yi kenan mu samu haduwa amma in ka aje ra'ayinka na aje nawa ka aje son zuciyarka na aje nawa mu zo mu bi abin da Allah ya faɗa da manzonsa to ta nan za mu samu haɗin kai mu zama tsintsiya madaurin ki daya don haka Allah ya ce mana wa atasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu ku yi riko da igiyar Allah rigigiyar Allah ku shine alqur'ani da sunna wala tafarraqu wato kada ku rarraba me yake rarraba jama'a wato shine wato bin son zuciya da ra'ayi shine anan malam yace wa najtanibu shuzuba wato muna nisantar duk wani warewa daga cikin jama'a wal khilafa da sabani wal furqa yace da rabuwa yace wannan duka ba hanyar mu wace sai malam yace wato wa nuhibbu ahlal adli wal amana yace muna kaunar ma'abuta adalci da rukun amana duk wasu adalai masu rukun amana yace mu muna kaunar su muna son su muna kaunar su wa nubghibu ahlal jawri wal khiyana ma'abuta zalunci da ha'inci muna kin su muna kyamar su an gane ko wannan shine kuma ausaku ural iman mafi kwarin dukkan wata igiya daga cikin igiyoyin imani so dan Allah ki dan Allah in zaka so mutum ka so shi saboda Allah in zaka ki shi ka ki shi saboda Allah shine anan malam yace wa nuhibbu ahlal adli wal amana ma'abuta adalci da rukun amana yace muna son su muna muna muna kaunar su ma'ana duk wasu musulmi mu'minai yan uwanka to haƙƙi ne nasu a kanka haƙƙi ne na Allah a kanka ka so ‘yan uwanka muminai ka so su ka ƙaunace su kuma kowa za ka so shi ka ƙaunace shi gwargwadon matsayin shi kenan sai ya ce wani bugibo a halar jawul wal khiyana ya ce muna kyamar muna ki muna kyamar a halar jawul ma'abuta zalunci sai ya ce wal khiyana wato da ha'inci don haka duk wanda ya tabbatar da wannan a zuciyarsa so don Allah da ƙi don Allah ya yarda da mutum saboda Allah ya yi fushi da mutum saboda Allah to wannan tabbas ya ɗanɗana zaƙin imani kamar yadda hadisi na cikin sahihai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa salasun man kunna fihi wajada halawatal iman manzon Allah ya ce tadudi guda uku kuka ce halaye guda uku manzo Allah ya ce duk wanda waɗannan tadodi guda uku suka kasance gare shi manzo Allah ya ce tabbas ya ɗanɗana zaƙin imani farko manzo Allah ya ce man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma wanda Allah da manzansa suka fi soyuwa a gunsa game da abin da ya wallace su ma'ana mutumin da ya fifita san Allah da san manzansa akan duk wani abu da yake so abu na farko kenan na biyu manzan Allah sai ya ce wa man kana yuhibbul mar'a la yuhibbuhu illa lillah da mutumin da ke son mutum amma baya son shi ne kawai sai saboda Allah iya soyayya da kake masa kana son shi ne saboda Allah an gane ko ba don wani al'amari na duniya kawai alaka ce ta addini sai ya ce wa man kana yakrahu an yarji'a fil kufri ba'da an anqadhahu Allah minhu kama yakrahu an yulqa fil nar na uku manzan Allah ya ce da wanda ke kin yake kyamar komawa zuwa kafirci bayan Allah ya tsamayar da shi kamar yadda yake kyamar a jefa shi wuta kenan abu na farko Allah da manzansa su zamanto sun fi komai soyuwa a gunka abu na biyu ya zamanto kana kaunar jama'a amma kauna ce ta saboda Allah duk wanda zaka so ka so shi saboda Allah abu na uku kuma ka ringa kyamar komawa zuwa kafirci bayan Allah ya tsamayar da kai daga wannan kafirci kamar yadda kake kyamar kada a jefa ka wuta a ranar kiyama manzo Allah ya ce duk wanda ya hada waɗannan abubuwa uku to tabbas ya dandana zakin imani don haka kenan aqidar ahlus sunna wal jama'a shine so dan Allah kidan Allah shine anan malam yace wa nuhibbu ahlal adli muna kaunar ma'abuta adalci wal amanati da rubon wal amana wal amanati da rubon amana kenan duk wasu mu'minai yan uwanmu dole ne mu so su dole mu kaunace su dole mu jibinci lamarin su wani bigin ko ahala da jauri wal khiyana muna ki muna kyamar ma'abuta zalunci da ha'inci kenan duk waɗanda suka kafirce ma ubangiji subhanahu wata'ala ko mun kusacin su da mu dole ne mu ki su mu kyamace su don haka ubangiji ta'ala ya ce la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir يوادون من هاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو أشيرتهم الآية ubangiji ta'ala ya ce ba za ka samu mutanen da suke imani da Allah da ranar kiyama suna kaunar wanda ya saba ma Allah ya saba ma manzansa ma'ana wanda ya kafirce ma Allah ko ya kafirce ma manzansa to duk mutumin da ya yi imani da Allah da ranar kiyama ba za ka same shi ba yana kaunar irin waɗannan mutane sai ce walau kanu aba'ahum ko da uwayensu ne aw abna'ahum ko da ƴaƴansu ne aw ikhwanahum ko da ƴan uwansu ne aw ashiratahum ko da danginsu ne ko mun kusacin ka da mutum in dai ba musulmi bane to baya halatta ka so shi ko an gane baya halatta ka so shi ka kaunace shi in akwai wata danganta tsakaninka da shi to wannan ba laifi zaka iya sadar da zumunta tsakaninka da shi amma so wannan haramun ne akan ka kaso shi da haka ubangiji ta'ala ya haramta mana kaunar waɗanda suka kafirce masa kuma ya haramta mana jikuntar lamarinsu sannan sai malam ke cewa wana ƙulu muna faɗa a aƙidar mu ta ahlus sunna muna cewa Allahu a'lamu fi mashtabaha alaina ilmu muna cewa Allah shine masani game da duk abin da sanin shi ya rikita gare mu abin da bamu gane ba kansa to za mu ce Allahu a'lam mu mai da ilimi zuwa ga ubangiji subhanahu wa ta'ala haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama abinda bai gane ba yana mai da sani zuwa ga Allah kamar yanda cin cikin suratul kahf ubangiji ta'ala lokacin da yake bayani game da ashabul kahf da ubangiji ta'ala ke cewa qala allazina galabu ala amrihim lanattakhizanna alaihim masjida sayaquluna thalathatu rabi'uhum kalbuhum ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل ubangiji ta'ala ya ce qur rabbi a'lam bi iddatihim ce ubangiji na shine masani game da adadin su ko su nawa ne ubangiji ta'ala ne shine masani ma ya alamuhum illa qalil ba wanda ya san da su in ba yan kadan ba amma ka ce ubangiji ta'ala shine masani haka kuma yace kulillahu a'lamu bima labisu lahu ghaibus samawati wal ard da ana kai kawo shekaru nawa suka yi a cikin wannan kogo ubangiji ta'ala sai ya ce kulillahu a'lamu bima labisu ce ubangiji na shine masani game da gwalgwadon zaman da suka yi a cikin wannan kogo domin lahu ghaibus samawati wal ard shi ke da sanin duk abin da ya ɓuya a cikin sammai da ƙasai shi kaɗai ya san adadin shekarun da suka yi a cikin wannan kogo an gane ko bayan haka sai Allah ya bayyana wa labi su fi kafin salasa mi'atin sinina wasda du tis'a to shine malam yace wa naqulu muna fada muna cewa Allahu a'lam Allah shine masani fi mashtabaha alaina ilmuhu game da duk abinda wato sanin sai rikita gare mu abinda bamu sani ba sai mu ce Allahu a'lam haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koyar da sahabbansa duk abin da basu sani ba su ce Allahu a'lam Umar Allah ya kara masa yadda lokacin da Jibrilu alaihi salam ya rikida ya zo a sifar wani mutum bako ya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tambayoyi farko ya masa tambaya game da hakikanin musulunci manzon Allah ya zana masa hakikanin musulunci ya zano rukunansa tambaya ta biyo masa dangane da wato imani hakikaninsa manzan Allah ya zano masa rukunan imani ta uku dangane da ihsan manzan Allah ya bashi amsa ta hudu ya masa tambaya game da tashin alkiyama manzan Allah ya ce masa mal mas'ulu an habi a alamin minas sa'i wanda ake ma tambaya game da tashin alkiyama yaushe ce bai fi mai tambayar sani ba sannan sai mai tambaya ta biyar ya ce masa to ba ni labari game da alamominta manzan Allah ya bayyana masa to bayan haka sai ya tafi bayan wani ɗan lokaci an dan jima manzon Allah sai ya tambayi Umar yake cewa a tadari man nisa'i ya Umar ka san wane ne yazo yake wannan tambayoyi Umar yace qultu Allahu wa rasuluhu a'lam sai yace Allah da manzansa su ne masana su suke da sani manzon Allah yace masa fa innahu jibrilu atakum yuallimukum dinakum yace wannan bako da yazo jibrilu ne alaihi salam ya zo ne domin ya sanar da ku addini kaga a shahida anan Umar ya mai da sani zuwa ga Allah da manzansa kuma haka can lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya goyi Mu'az Allah ya kara masa yadda akan jakinsa sai manzon Allah ya ce ya Mu'az atadri ma haqqullahi ala al-ibadi wa ma haqqul ibadi ala Allah yace ya Mu'az ka san menene haƙƙin Allah akan bayinsa kuma ka san menene haƙƙin bayi akan ubangijin su Mu'az yace qultu Allah wa rasuluhu alam nace Allah da manzansa su ne masana dan haka aqidar ahlus sunna wal jamaa duk abinda baka sani ba abin da ya rikita gare ka kace Allah shine masani kamar da sani zuwa ga Allah domin fadar abinda Allah bai fada ba to wannan laifi ne babba daga cikin manyan laifuka ka fada abu ba tare da sani ba saboda Allah ya hada irin wannan laifi da shirka abu daya قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون domin duk lokacin da za ka faɗi faɗa ka jingina ma Allah ko ka jingina ma manzansa ba tare da ilimi ba to ɗayan biyu ne ka shar'anta ma mutane abinda Allah bai shar'anta musu in na yi ne ka sa su suna yin abinda Allah bai ce ba su yi in na hannuwa ne ka hana musu abinda Allah ya halatta musu don haka duk abin da ya rikita abin da baka san shi ba to ka ce Allah shine masani Allahu alam shine anan yace wana qulu muna faɗa muna cewa Allahu alam Allah shine masani fi mashtabaha alaina ilmu game da duk abin da sanin su ya rikita gare mu don haka Allah yace mana wala takfu ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula da haka abubakar allah ikara masa yadda yake faɗa yake cewa ayyu ardin tukillu ne wa ayyu sama'in tuzillu ne in qultu fi ayati min kitabillahi bi ra'ayi aw bi ma la a'lam yace wai wace ƙasa ce za a samu ta dauke ni wace sama ce za a samu ta min inuwa in har na sake na faɗa game da ayar allah aya ta littafin Allah da ra'ayina ko kuma abin da ban sani ba na ce Allah ya ce kaza ya ce wace ƙasa za a samu ta ɗauke ni wace sama za ta mai inuwa to kaga yadda magabatan kwarai suke taka tsantsan don kada a je su jingina ma Allah subhanahu wa ta'ala abin da bai faɗa ba duk abin da ba su sani ba to sukan ce Allahu alam Allah shine masani sai malam yace wa naral masha alal kufaini yace mu ahalin sunna wal jama'a muna kudirin halaccin wato ko kuma mu ce rangwame na shafa alal kufai ne akan kufi fi safari wal hadar wato a hali na bulaguro da hali wanda yake na zaman gida kama ja a fil asar kamar yadda ya zo a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan martani ne malam yake maidawa akan rafida in shi'a saboda su ɗin shi'a ba sa wanke kafa a alwallah idan suka wanke huska suka shafa ruwa a kai da kunne kafa kawai sai dai su yi shafa ba sa wanke babu takalmi ba babu suseti babu kofi haka kawai shafa suke su ba sa wanke kasancewar wannan sun saba ma sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda su sun tafi wato wai akan ra'ad da ta zo na cewa ya ayyuhan ladina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum sai ce wa arjulakum ila al-ka'bay wa arjulakum ay waghsilu arjulakum ila al-ka'bay ku wanke kawahuwan ku har zuwa idan sau to akwai kira'a da ta zo wa arjulikum wa arjulikum da yace wamsahu bi ru'usikum ku shahi kanku wa arjulikum sai suka dau wa arjulikum adafi ne akan kenan bi ru'usikum ma'ana wai ku shahi kawahuwan shi kuma anan an mata kasra ne lil mujawara saboda makwabtaka kuma gaya waɗanda suka rawaito a rawalla daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaba ɗayan su iya abin da suka rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanke kafarsa yake dukkan sahabbai ba wanda ya rawaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya shafi kafarsa ba tare da suseji ba ko kufi ko takalmi cewa manzon Allah ya yi arwalla kafarsa ba kufi babu suseji babu takalmi a ce manzon Allah shafa ya babu sahabin da ya taba rawaitowa wanda arwalla kafin musulunci ba su santa ba a jahiliya ba su santa ba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ya zo shi ya nuna mana arwalla gaba ɗayan waɗanda suka rawaito kafa in dai babu susaiti babu takalmi babu kufi manzon Allah wanke ta yake Usman Allah ya kara masa yadda ya sa aka kawo masa ruwa ya wanke hannu ya karkato ya wanke hannuwansa so uku sannan ya tsoma hannun ya ɗauko ruwa ya kurkura ya shaƙa sai da ya so uku ya wanke fuskarsa so uku ya wanke hannun dama zuwa gwiwar hannu so uku ya wanke na hagun zuwa gwiwar hagun so uku sannan ya shafa ruwa a kansa ya wanke kafar dama zuwa idan sau ya wanke kafar hagun zuwa idan sau sai ya ce wallahi tabbas na ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi arwalla kwatancin wannan arwallatawa har ma manzon Allah ya ce mun duk wanda ya yi arwalla irin wannan arwallatawa sannan ya tashi ya yi raka'a biyu bai yi zancen zuci ba to za a gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa to kaga a nan usman ya ce yanda ya yi wannan arwalla haka ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na yi kuma haka ana cikin tafiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hango sahabbansa suna arwalla sama sama ba sa kyautata wanke kafa manzon Allah sai yake cewa wailul lil aqabi minan nar manzon Allah ya daga murya sai yana cewa wailul lil aqabi minan nar tsananin azaba na wutar jahannama a ranar kiyama ya tabbata ga digadigan da ba a kyautata wanke su to don haka aqidar ahlus sunna wal jama'a kafarka in babu suseti babu takalmi an gane babu kufi to in kai arwalla dole ne zaka wanke kafa ba maganar shafa shafa ita tana kasancewa ne akan kufi ko suseti ko takalmi ko rawani wannan hudun duka manzon Allah yayi shafa akan su don haka yan shi'a ba sa shafa akan kufi ba su yarda ba da shi ba sa shafa akan kufi ko akan suseti su a arwalla ba sa wanke kafa kawai shafar kafa suke to don haka ahadu sunna wal jama'a sukan sanya wannan mas'ala a cikin littattafan aƙida domin mai da martani an gane ko da saba masu waɗannan rafida makiyan Allah makiyan manzansa shine yace wanar al masha yace muna da aƙidar shafa alal khuffaini wato akan kufi hadisi ne mutawatir adadin sahabban da suka rawaito sun wuce a lissafa sama da sahabi saba'in suka rawaito suka ce sun ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na shafa akan kufi safar a cikin hali na bulaguro matafiyi an masa rangwamen ya ci gaba da shafa akan kufi tsawon kwana uku awa saba'in da biyu walhadar hakanan a halin zaman gida wanda yake zaune a gida in yayi arwalla cikakka ya saka kofi a kafarsa ko suseti to yana da tsawon awa 24 a duk lokacin da arwallarsa ta warware idan ya yi arwalla ba maganar ya fitar da wannan suseti ya wanke kafa kawai iya abin da zai sai ya shafi sama sai dai idan janaba ta same shi to dole ne ya cire wannan suseti domin ya yi wankan janaba shi ne sai ce kama ja a fil kamar yadda ya zo wato a cikin hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan malam sai ya ce wal hajji wal jihadu ya ce hajji wato da jihadi ma biyani ya ce abu ne waɗanda suke masu zarcewa ma'aulil amri minal musulmi tare da majibinta lamari daga cikin musulmi maganar hajji dole sai an samu anirul hajji ma'ana shugaba shugaban hajji wanda zai jagoranci jama'a ta musulmi domin akwai abubuwa waɗanda suke faruwa jama'a ce ta haɗu dole sai an samu wanda zai shugabance ta domin ita jama'a in ta haɗu to tafiyar ta ba ta yiwuwa a samu nutsuwa da kwanciyar hankali sai an samu shugaba a ciki to haka shi ma jihadi a shar'ance baya kasancewa sai da shugaba shugaba na musamman shi yake shelar cewa a fito jihadi ba haka ba kawai mutum ya ɗau makami ya ce jihadi za ya a shi jihadi ana yin shi a ƙarƙashin shugaba kamar yadda ubangiji ta'ala ya karantar da mu haka can cikin suratul baqara mi Allah yake faɗa alam tara ila al mala'i min bani isra'ila min ba'di musa idza qalu li nabiyyin lahum ba'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah qala hal asaytum in kutiba alaykumul qitalu alla tuqatilu qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillahi wa qad ukhrijna min diyarina wa abna'ina falamma kutiba alayhimul qitalu tawallaw illa qalilan minhum wallahu alimun bil zalimin وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم شين الله يجي ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى ubangiji ta'ala ya ce shin baka da masaniya game da wasu jama'a daga cikin banu isra'ila bayan wucewar annabi musa wanda suka tarar da annabinsu suka ce musu suka ce masa tseda mana wani shugaba wanda za mu yaƙi makiyanmu a ƙarƙashin tutashi bayyana mana wane ne shugaba a cikinmu wanda za mu yi jihadi a ƙarƙashin tutarsa sai ce musu ga ɗalut suka ce yaya za a yi ɗalut ya zama tu shugaba a kanmu anna ya kunu lahul mulku alaina ta yaya za a yi ɗalut ya zama tu shi ne shugabanmu suka ce wa nahanu a haƙu bil mulki min mu muka fi shi cancanta game da mulki me yasa wa lam yuta sa'atan min al saboda ba shi da dukiya mai yawa mu ko dukiya gare mu wanda yake da dukiya ko shi ya dace ya shugabanci sai annabi ya ce musu inna Allah hasdafahu alaikum ku tabbata Allah ne ya zabe shi akan ku ya fifita shi akan ku ya zabe shi a matsayin sarki cewa dole za ku yi masa da'a ku yi jihadi ku yaki makiyanku a ƙarƙashin tutarsa wa zadahu baslatan fil ilmi wal jism Allah ya dada masa yalwa game da ilimi da kyawun jiki Allah ya hada masa waɗannan abubuwa to don haka shi jihadi dole sai a ƙarƙashin shugaba shugaba shi yake sanar da jama'a cewa a fito jihadi shine anan malam yace wal hajju wal jihadu a aqidar mu ta ahlus sunna wal jama'a hajji da jihadi madiya ne wato masu zarcewa ne masu shudewa ne ma'aulil amri minan musulmi tare da majibinta lamari daga cikin musulmi kenan su ne za su yi sanarwa barrihim da na ƙwaransu wa fajirihim da waɗanda suke malalatansu shugabannin na ƙwarai kuma malalata ne to dole ba a yin jihadi sai a ƙarƙashinsu kuma ba maganar haji hannu sai a ƙarƙashinsu kenan su za su nan da shugaba sai ce ila kiyamin sa'a har zuwa tashin kiyama don haka da Allah ya shar'anta hajji a shekara ta tara a wannan shekara manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya shugabantar da Abubakar shine Amirul Hajj shine shugaban alhazzan wannan shekara gaba daya Abubakar manzon Allah ya shugabantar da shi sana a shekara ta goma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tafi ya hajjin sa ta kwana shine sai ya ce la yubdiluhuma shay'un yace wani abu wato baya bata su kenan hajji da jihadi dole sai da shugaba wala yanquduhuma kuma babu abin da ke warware su har zuwa kiyama malam yace ba abin da ke bata su ba abin da ke warware su kenan dole hajji sai da shugaban hajji sannan haka jihadi shi ma dole sai da shugaban jihadi sai da shugaba shugaba shi yake sanarwa nan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك